annabi ya bar takobinsa da mahinsa wa kaifihi da bakansa wa dir'ahu da taguwansa wa magabiruhu da kwalkwalansa shine abin da ya bari wa bugalatuhu da alfardansa bai ra'a fara wa arzan da wani gona ja'ala sadaka hima wanda ya bada ita sadaka قال عائشة قالت عائشة رضي الله عنها ولقد وبعد وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شجرة شعير في رتل
annabi ya koma ga Allah babu wani abu da annabi ya bari wanda za a ci mabocin hanta sai dai wani rabin sha'ir ne kwano sha'ir rabin kwano fi rafan li a cikin ragowar gararinmu na buhu shi annabi ya bari amma bai bar komai ba wa qala li inni urida alayya an yi ja'ala li badaha makkata zahaban annabi yana cewa inni urida an bujuro alayya a gare ni an yi ja'ala li a sanya min badaha maka duwatsun maka zaban abe da hi zinari fa qultu la ya rabbi aju'u yawman wa ashba'u yawman sai annabi ya ce a'a wa kullu ya ce la ayyuka ta rubu ban zaɓi wannan ba ya rabi ya ubangiji a ju'u yau mai yau ina jin jinwa fa azbara zan yi haƙuri wa ashkuru kuma zan gode wa ashba yau mai ran da na koshi kuma fa ashkuru ko na gode wa Allah mhm.
amma al-yawmu alladhi aju'u fihi fa atararra'u ilayka wa ad'uk eh to amma yau mai lazi amma ranan da a ju'u bi na jinwa jin za abada da rawai daga zan gagga da kai gare ka wa da uga zan danga kiranka wa amma فأما اليوم الذي أشبه فيه فأحمدك وأثني عليك amma yau mai lazi a yabo bi ranar da na koshi kuwa fa amma da ka zan gode maka wa asini alayka kuma zan yi yabo a gare ka Mhm.
وفي حديث آخر Mhm.
أن جبريل نزل عليه فقال له to wata rana a wani hadisin kuma jibril ne sauka gunsa yana sauka gurin annabi fa qala lahu sai ce da hi إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك inna allah ta'ala allah madaukakin sarki ya karauka salam allah yana aika ma da sakon gaisuwa wa ya kula laka allah ya ce a gaya ma mhm.
أتريد أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت a sai je a to yibbu kana so ne ana ajala hadhihi aljibalu allah ya sanya wannan duwar wadin zahaban ya zama dinari wa takunu ma ka haisu ma kunta duk inda ka je bi ka kana son haka Mhm.
فأدرك ساعة ثم قال sai annabi ya sun koyar da kansa awa guda sun maƙala sai ya ce يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له قد يجمعها من لا عقل له
bayan ya daga kansa ya ce ya jibrilu inna duniya ka ga ita duniya fa jibrilu dara man la dara lahu gida ne na wanda baya sa rai da gida a lahira wa mala dukiya ne man la mala lahu ga wanda ba shi da dukiya a lahira kar ya ji mawuha ba kowa bane yake tarawa a nan duniya man la gallo sai wanda ba shi da hankali duk wanda ga yana tarawa a duniya maran hankali ne ya karka yi shakka in dai ga mutum yana tara maran hankali ne sai hankali ba zai tara ba sai dai gurin Allah ya tara masa ba tare da ya nema ba فقال له جبريل ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت qala lahu jibril sai malaika jibril ya ce saboda kallahu ya muhammad ya annabin Allah Allah ya tabbatar da kai bil qawli sabiti da fadi tabbatacce وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنا آل محمد لنمكس شعرا ما نستوقد نارا إن هو إلا التمر والماء to ummina aisha ta faɗa radiyallahu anha qala da je in kunna mun kasance ala muhammadu mu gidan annabi lanam kuji sharan muna zama wata guda ma nan sauki da naran ba ma rura wuta ba ma rura wuta a gidan sai a je wuta ba samu abin da za a dafa ba in وعن عبد الرحمن بن عوف
huwa ma na ba kome ne abincin mu ba illa tamru sai dibino wani ma'i da ruwa wani abdurrahman bin auf labari ya zo daga abdullahi dan aufi Mm.
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشب هو وأهل بيته من خبز الشعير Abdurrahman dan Audu ya ce, Annabi ya koma ga Allah, manzon Allah, walam ya shi ba huwa, annabi bai koshi ba, wa ala baiti da iyalan gidansa min kuma shi'ir daga gurasa ta shi'ir ba su koyi ba har suka koma ga Allah mm.
وعن عائشة وأبي أمامة وابن عباس نحوه wannan labari ya zo daga ummi na Aisha da abi amama da bahili da ibn Abbas na su ma sun faɗi misalin haka qala ibn Abbas قال ابن عباس Mm.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة داويا لا يجدون عشاء to yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam huwa ya yabitu annabi yana kwana huwa hi kansa wa ahlihi da iyalansa layali dare laki muta muda ta biya don ajere dawuyan wanda sannan na ɗaya jikin su la yajiduna ba samu ashan abinda za su yi kalace ba radiyallahu anhu mhm.
وعن أنس رضي الله عنه قال Mhm.
ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كوان ولا في سكرجة Mm, kaji annabi bai taba jin abinci akan kawani ba kawani din huwa ma ya akulu ma ida ne irin taron da ake tanadi min na'ur kursi kaman kujera wani wani abu ne haka kaman buku to amma nan da kafa nan da kafa nan da kafa kuma shi yana tsakiya to annabi bai ce- sarakuna ne suke cewa irin wannan wala su kurjiya ko tebur eh da annabi baya cin abinci a nan a ƙasa yake ce saboda tawari wala kubida ولا خبز له مرقق ko kuma gurasa mai miyan taushe ma annabi bai taba ci ba mai miyan taushe ka san taushe sai sarki da wani da wani mm.
ولا رأى شاة سميدا قط ba a taba ganyen ka annabi akuya mai kiɗe ba akuya lafiyayye koshe shi a a sai dai mai dan dama dama kurin Mm.
وعن عائشة رضي الله عنها ummi na aisha tana cewa إنما كان فراشه صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف to inna ma cewa kana firashu shimfidan annabi sallallahu alaihi wasallam allazi ya nama alai wanda annabi yake kwanciya ya barci adama kirgi ne na fata wanda an an riga an je ne shi hashu cin bakin kuma lifin da kaba aka yi masa na dibino kaba na dibino da shi aka masa cin baki shine lifin Mm.
نعم وعن حفصة رضي الله عنها قالت Mm.
كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مسحا kaji ومن حفصة إر سيدنا عمر أمير المؤمنين قال تنا جا كان براي رسول الله kaga shimfiɗan annabi tsira da amincin Allah bai ci wanda yake ɗaki na in yanzu zai kwanta misa annabi ya ce misa da misa aka yi shi in ji umina a yi sha'aran abu yaro gahi ne fari ko kuma da bakin gahi ne haka aka ɗan naɗa shi ya aka yi نسنيه اثنين فينام to in yazo so biyu muke linkewa haka in mun linke so biyu a nan ne zai samu ya yi barci Mhm.
فسن نعم فسنيناه له ل... فسنيناه له ليلة بأربع To wata rana muka ga in mun nade din nan fa baya jin daɗin barci fasan ne nahu alaihi lailatin bi arba sai muka lanka shi sau hudu muka gani dan ko ya dan ji laushi falamma فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة da yawa ya gari yace wai je wannan abu kuwa shin fada min ne me ne je kuwa shin fada min ne ya yace نعم ف- فذكرنا ذلك له sai muka ambata maza muka ce jiya kake tambaya ta yadda haka ma ya rasu da shin fadan nan ne in an linke su sau biyu baka iya barci shi yasa muka dan ƙara linke sau hudu kai ka ka dan huta saboda gajiya ya rasulullah Mm, kaji abin da muka yi ma mm.
فقال ردوه بهذه فإن ودعته منعت من صلاة لي... م، سل- الليلة صلاتي a'a ku mai da yadda yadda take gida biyun za ku mayar kin ga wannan linka wanda kuka yi sau hudu jiya to mana ni an sala ya hana ni sallan dare fa shi yasa bari na dan yi barci da ku- kar ku sake yin haka kuma yadda shi inda yake mm.
وكان ينام أحيانا على سرير مزمول بشريط حتى يؤثر في جنبه to wakala ya kasance yana yana yin barci a yanan wani lokacin ala sariri akan gadon da yake marmalin na caccako shine marmulin bishariɗi wanda an tufka shi da igiya kasan caccako ne ake tufka shi da igiya a ɗora masa kaba hata yusaru in ya kwanta har za a ga fi jambi in ya ɗaga gefen za a ga gare zanen tabarman za a gani a jikinsa Mhm.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمنا عائشة yardan Allah ya tabbata a gare ta tana cewa لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط lam yabtali zawin nabi sar ba taba samun cikin annabi ya cika annabi bai taba cin abinci ba ya goshi ba kadan tun da yake ma mm.
ولم يبث شكوى إلى ba أحد taba jin kuma annabi yana kai kuka ga wani ba baya kai kuka zuwa ga wani shine shabawa kuka baya kai wani sai dai ga mahaliccinsa Mm.
وكانت الفاقة أحب إليه من الجنى annaba talauci ma ya fi jin daɗin talauci da wadata Mm, ya fi ba kamar mu bane yanzu muna ɗan gudun talaucin Mm, amma iya ba zan talauci akan wadata to yanzu kuma ga yadda zamanin yake talaucin nan yayi wa addinin ma gagara zai yanzu yanzu imanin ne ba irin na da ba ba na da ba inda da talauci a talaucin ma akwai masu yi amma ba yawa mutum da yawa yanzu ka ce masa ka ɗora masa talauci ya yi ibada in ba rabo ne ya yi yawa shin fi da zan Allah ya rubuta shi dan aljanna ba to talaucin sai ya hana shi amma shi hausa suka ce ranan gini ranan zane in Allah ya rubuta dama can mai arzikin ne to talaucin ma ya zo kuma sai ya masa daidai sai ya masa daidai talaucin ma ai, da talaucin ma kuma sai a juya a tafi da haka kuma yanzu ma da muke maganar zamanin ma ko wanda su har yanzu ba sa riƙe kuɗin ai suna nan Mm, akwai wanda ba sa amfani ma da kuɗin sun haƙura Allah ya ajiye su amma kaga suna da yawa suna da yawa suna da ba su da yawa kai ba su da yawa haka. wannan zamanin namu ne yanzu a nan yadda ake zaune in talaucin ya kai talauci mai karamin imani da yawa zai baje amma jiri da yawa za a gan shi wanka kawai kai ba lafiya ne a ce a wani rayin lafiyan ne da lafiyan sai a ce wani amsa za a baka da lafiyan amma ba lafiya to kaga wannan amsar kaga yana bukatan magani yaya wane ba mu ganshi ba da la- wane lafiya ko ce a da lafiyan amma fa ba lafiya tun da aka ce ma da lafiyan ba lafiya to ka gane sai ka yi na talauci ne Hmm, ko kuma aka ce ya wane aka ce ka wane fa yanzu karfin sa ya ragu fa ba da karfi wala wane bai da karfi to an ce bai da karfi ba kufa yi ba sai ka gane abin da ake nufi da bai da karfi eh yaya wane ne yanzu ba ma jin motsinsa ne a ce to wane dai abin da ka sani ne a ce ruwa ya daki babban zakara in dai kan jan gaya ma haka shi zakara yana cera amma babban ne ruwa da ke ba zai cera ba ba zai cera ba gam zai zauna eh da dan karamin zakara ne wanda bai sha iya karo ba jikin jini yana gudu da zai dan gwada cera amma babban zakara wanda ya ja shekaru jinin baya karuwa ruwa da ke yi sai dai gaji gum shi bai kwanta ba shi ko ba zai iya ceran ba gum haka gari zai waye ta shi ne fasarar ruwa ya da ke babban zakara duk wannan kirarin talauci ne ko kuma ka ce ya labarin wane ba man ji aka ce ina ai kudiji ne ya kama shi kar ka ce mutum bai da kudiji ai ce kudiji ne ya kama shi wannan la kudiji ne to kai da kudijin ne eh ka daina kai hankalinka kan haɗi in da yan ce kudiji ne ai hana haɗi girma yake kudiji ya kama mutum ai baya ƙara sa girman sa ai duk wanda talauci ya kama shi wallahi ba zai ƙara sa tsawon sa ba kaga dai tsawo dai Allah ya yi ko da iyakansa ko to ba za a ƙara sa ba wallahi nan da nan ku kula sosai ku ga duk lokacin da kudiji ya kama mutum ba zai ƙara sa tsawon sa ba inda za a gane bai ƙara sa tsawon ba ka gwada in shi ne wan yana da ƙani fa ɗaukar aka wani guri ran da ƙanin ya zo in dai ƙudiji ya kama wani za a ga ƙanin ya fi tsawo shi wannan ƙudijin ne ya rike shi shi ƙanin bai san ƙudijin ba shi ma man ya zo zai koma ya bi wannan fa Mm, ina fata kun fahimta Mm, kuma ka sake tambayan ka wane yaya ne wane ya gaji a to wane ai ka sani taki ne ya gaza masa in da ce taki taki ya gaza mutum idan mutum da ya gaje taki ya gaza to ka gane izina ne ko kuma ya wane ya ce ina ya gamu da gajere to wallahi zan lissafa ma tunan- sunan talauci ɗari ɗari zan lissafa ma shi a nan zamanin namu mu yi addu'a Mm, talaucin mu a yanzu Allah ya kawo arziki mu yi wa annabin mu hidima kwarin mu koma irin su sai da na Usman irin su Abdulrahman dan Aufi layin da suka bi irin su sai da na Umaru layin da suka bi ya fi sauki Mm, a kawo kuɗi mu kai da rana mu ci shinkafa da dare mu ci shinkafa in gari ya waye da safe ka dan taba ka ji dan aljihunka yana motsi Mm, hankali zai kwanta Mm, da mana ba ruwanka hankalin ka kwance za ka yi karatu ba ga karfe sama sai mu shiga masallaci mu zauna inda kuriji ai ba zai yi ba ai. ka shiga ba za ka fita ai sai kaga malamin ku ya rike kofar masallaci yana waiwai waiwai ka sa abin da yake ne wani almajiri Allah zai fara kawowa a ɗaura masa haraji yi mana yana waiwai waiwai ta in dai ka zo aka ɗora ma haraji gobe kai za ka zo daga daga ba almajiri ba zai gaggaba ai sai ka ja jiya an tare ne a makarantar an an taru to mutuwa cikin yawa kaka ne amma ba tare ba kai ka fara zuwa an daura ma haraji ka ba daura ma haraji to zai ce ya an tare ne an zai kaga hana ka Allah rawa mu da talauci ba yi da rana ba yi da amfani ma gumu to amma annabi ya fa zan talaucin ma da wadata tanam وإن كان لا يزل جائعا يرتوي طول ليلته من الجوع فلا يمنعه صيام يومه da kana le le sai wuni annabi jayen yana jin yunwa yalta wuya har cikinsa yana murda dole lele ta tsawon dare mina juyi za ga cikinsa yana ƙara fala ya mina hutu ya mama waye gari kuma da azumi zai tashi
ولو شاء سأل ربه جميع قنود الأرض وثمارها ورقد عيشها ya da yana so ma sai ya tambaya dukkanin taskan ƙasa Allah ya bashi da ɗan itacen duniya wargadi ha da yalwa ma aishuwa na rayuwar sai Allah ya bashi ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى به
mina ya ji wallahi in dare ina kallon cikinsa kuka nake saboda cikin ba kom wani yayin ma ka duba cikin annabi za ka ga dubi biyu ya daura Mm, saboda ya samu daman tsayawa sallah dai eh sai dai ayi hadisi nan ga shafa masa cikin haka fa yana ƙara saboda yunwa ina shafa masa ga nan ya ta faɗa mm.
وأمسه بيدي على بدنه مما به من الجوع shafa cikin nasa nake saboda yunwa Mm, har kuka nake na gani Mm.
وأقول نفسي لك الفداء ya rasulullah ni mai baka fansa raina ne Mm.
لو تبلغت من الدنيا مما يقوتك ba za ka roƙi Allah ba ne ya baka abin da duniya asiri zai ɗan rufu ya rasulullah ya na me ce فيقول يا عائشة ما لي وللدنيا Ina ba Aisha ina ni ina duniya me zan roƙa a cikin ta me za a yi da ita ita ina ni ina duniya me za mu yi da ita duniya Aisha mu kuma mu roƙi duniya Aisha sai ga ba zai yi ba Mm, dama ina ita dumin duniya me abin nema a cikin ta ma yace me za mu yi da ita Allah ya turo mu mu bayyana mutane gaskiya mu koma gurin Allah to me za mu yi da duniya Mm.
إكواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فمروا على هذهم
yace ikiwani dan uwana min ulul azmi na ulul azmi kulluhum baki ɗayan sabaru ala ma huwa ashe da hakurin da suka yi har ya huwa na wanda ke gani Aisha famarau ala hali su ma suna wannan hali sun koma ga Allah فقدموا على Kuma ربهم ga yanan sun koma sun gabaci ubangijin su فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم kuma ga Allah ya karrama ma'abahum makoman wa ajzala sawabun Allah ya gugguba musu lada mai yawa فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم sai annabi ya ce fa jidi alsa ya ce to ai kaga ai ni na jin kunya an da rabatu yanzu in Allah ya sakar min da duniya na ji daɗi an yarda rabi gadan duna hum waye gari a ce ni ban kai su ba ni na ji daɗi a duniya a lahira a ce ni ban kai matsayin su ba abin kunya ne ko tunda ni ne babban su sai dai abin kunya ne a ce ni na ji daɗin duniya su ba su ji daɗin duniya ba a lahira na ji a wannan darajar suka yi gaban na baya ai ba daraja ya yace وما من شيء هو أحب إلي من اللهوك بجواني وكلائي
ya ce ni ba yanzu duniya ma na gaji da ita jihar annabi ta ba ita ce a gaban mu ba kuma min shayi babu wani abu a habu ilayya ni kaga kin ga abin da nake so min luhugi bi kiwani so muke mu je lahira annabi ya ce so muke mu tattare namu ya namu mu bar wannan duniyar wallahi so nake in tadda su na tadda yan uwana na annabawa wa akala'i da masoyana duk sun yi gaba su nake kokari na tadda su Aisha yanzu za mu tattare namu ya namu mu koma ga lahira da ya faɗi wannan magana ya kai yi قالت فما قام بعد إلا شهرا حتى توفي صلى الله عليه وسلم
kalat umina aisha ta ce fama kama ran da annabi ya faɗi wannan bayan wannan magana illa sharan bai yi wata bai koma ga Allah daga yin wannan addu'ar hankalin ya koma gurin ubangiji yace bai wata ɗaya ba sai dai aka ji labar annabi ya koma ga Allah to kaji Allah ya karɓi mu da imani Allah ya ba mu albarkacin sa
الفصل الثالث والعشرون خوفه صلى الله عليه وسلم من ربه وداعته له وأما خوفه من ربه وداعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه
to jama'a kun ga tsoron da annabi yake wa Allah da gwargwadon yadda annabi yake wa Allah da yake bin Allah wahidat ibada tsananin ibada da annabi yake wa Allah fa ala qadar ilmihi gwargwadon sanin sa ne yadda ya san Allah haka yake abin yanayin sanin mutum da Allah yanayin tsoron sa da Allah to shi yasa annabi yake bauta wa Allah gwargwadon yadda ya san Allah to shi yasa da za a tara duk ibadan mutanen duniya guri daya a tara ibadan annabi ya fi na duniya da lahira saboda shi ya san Allah wali zalika ولذلك قال فيما حدثنا أبو محمد بن عتاب إبراءة مني عليه قال حدثنا أبو القاسم درابلسي حدثنا أبو الحسن القادسي حدثنا أبو زيد المروزي حدثنا أبو عبد الله الفربري حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا يحيى بن بخير الليثي عن أقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
wanda ya kuna hadisi shi ma haddasa nahu wani zalika dalilin wannan kala annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin wanda ya mana hadisi a jumlar ruwayin da aka mana abu muhammad bin attabi bi qira'ati minni da karatun da ya karantar da mu alaihi a gare shi kala yace haddasa abu qasim darabilisi abu qasim darabilisi ya mana hadisi idza haddasa abu hasan qabisi حدثنا أبو زيد المروزي أبو زيد المروزي يا من حديثي إذا حدثنا أبو عبد الله شربري راو بخاري حدثنا محمد بن إسماعيل شين بخاري صاحب الصحيح حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن بكير يا من حديث أن ليس يجي daga laisu dan sa'adu shi kuma daga uqaidu yaji daga uqaidu sunansa Khalid al-Aili an ibn Shahab az-Zuhri an Sa'id ibn Musayyib أن أبا هريرة رضي الله عنه قال يقول أبو هريرة يناشوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إلى هذا أمن شان الله سبحانه هذا ليه يناشوا لو تعلمون ما أعلم لرحقتم قليلا ولبقيتم كثيرا
annabi ya ce lau ta alamuna da dai kun san ma'alamuna abin da Allah ya sanar da ni la rahibtum qalilan wallahi da kun yi dariya dan kadan wala baka yi da kun daga murya kun yi kuka kasira mai yawa زاد في روايتنا عن أبي عيسى الترمذي رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه kuma an yi kari ma a ruwayan da ya zo daga abu isa turmuzi dan an dauga hadisin an dangana shi ga abu zarrin إني أرى ما لا ترون bai ce inni arafa Allah ya nuna min fa abin da ku ba ku gani ba fa na abin mamaki daga masarautan ubangiji وأسمع ما لا Ina تسمعون jin fa abin da ku ba kwaji na bakin labari na alimul jabaruti أتت السماء وحق لها أن تئد dadda samawu yanzu ina jefa sama tana nishi wa haƙƙalaha kuma ya cancanta a gare ta ne an ta yi da dole sai ta yi nihi din ga dalili nan ما فيها موضع أربع أسابيع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله
ma biya mauriyu arba a sabi duk faɗin sama ba inda za ka je ɗan yatsa hudu illa ko ina malakun mala'ika ne warihan jabatu ya ajiye goshinsa sajida lillahi suna sujada ga Allah wannan nauyin mala'ikun shi yasa sama take ne shi والله لو تعلمون ما أعلم لرحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا
yace wallahi da kun san abin da Allah ya sanar da ni da kun yi kuka mai yawa eh da kuma kun yi dariya kaɗan وما تلذذتم بالنساء على الفرش wallahi da kun san abin da na sani da ba wanda zai yadda ya kwanta da mace har ya ji dadi a shimfiɗa dan abin da yake gaban da sai an manta da wannan وذكرتم إلى السعودات تجأرون إلى الله sai kun fita kun daura hannu aka kuna wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah da haka za a dinga yi da kun san abin da na sani yace wallahi da sai kun yi haka لا وددت أني شجرة To تورد wannan maganan Abu Zarran din ne shi ya faɗi haka Mm, ba maganan annabi ba ne yawwa
روي هذا الكلام وددت أني شجرة تورد من قول أبي ذر نفسه to kaga wannan magana na Abu Zarran din ne ba na annabin bane asawhi yafi inganci huwal asawhi yafi inganci Mm.
وفي حديث المغيرة ya zo hadisin mujira dan shuba yana cewa صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفقت قدماه ai annabi yana tsayuwan dare wallahi kaman sa har kumbura suke yi saboda tsoron da za ga turum turum kaman sa ya kumbura Mm.
وفي رواية كان يصلي حتى ترم قدماه Ai, idan annabi yana tsayuwan dare kaman sa kumbura suke yi فقيل له أتكلم هذا وقد غفر لك ما تقدم وما تأخر yanzu ya rasulullahi ka ɗora kanka wannan kuma alhali kuma Allah ya ma gabar na abin da kai da wanda nan gaba za ka yi yanzu ka ɗora kanka haka ya rasulullahi kafan ka har ya dinga kumbura ya ya ce قال أفلا أكون عبدا شكورا annabi ya ce aisha ai da abin da nake godiya ne ga Allah idan Allah ya bawa ni'ima ai ya ba kyauta ta gushi a bala a kona yanzu shin ba zan zama bawa ne mai godiya ga Allah ba aisha ai ya kamata in gode wa Allah ai wannan abin da nake a matsayin godiya yake ai ونهاه عن أبي سلمة وأبي هريرة وقالت عائشة رضي الله عنها misalin wannan ya zo daga abi salma da abi huraira kuma ita ma ummi na aisha yardan Allah ya tabbata gare ta tana cewa كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة وأيكم يضيق mm, to gaji kana amala rasul aikin annabi di mata na dindindin ne wa ayyukun wani ɗayan ku ne ya ƙi kuma kana ya ƙi ku wa zai iya abin da annabi yake yi Mm, وقال كان يصوم حتى نقول لا يفطر mm.
فيفطر حتى نقول لا يصوم Wakala tana cewa kana ya zuma in yana ali ne za mu ce anya ma zai bar azumin nan ya huta hata na kulu kuma idan ya bar azumin yana ci abinci zai mu ce zai yi azumin ma kuwa wata sai mu faɗa haka Mm.
ونهوه عن ابن عباس وأم سلمة وأنس رضي الله عنهم misalin haka ya zo daga Abdullahi dan Abbas da Umma Salma da ana yardan Allah ya tabbata gare shi ma an ji irin wani abun sa wa qala كنت لا تشاء أن تراه في الليل مزليا إلا رأيته مسليا ولا نائما إلا رأيته نائما kun da yace shi abokin magana ya faɗa la ta shawo ba za ka so an tarawo fi laili musalli in kai niyan cewa bari in ga annabi yana sallah da dare to in Allah dan ka zo zaka tare da yana sallah in kana so ka gani yana sallah ka gudure a zuciyanka to in Allah dan ka zo kuma sai ka ga cikin ikon Allah sai ka tare da yana sallah kuma duk lokacin da kace ka da ma yau zan zan ga annabi yana barci to in ka zo sai ka- ka same shi kuma yana barci Mm, haka za ka gan shi da abin da kai ne aka zo anan Allah zai nuna ma shi Mm.
وقال أوف بن مالك Auri dan Maliku yana daga manyan sahabi shi ma. A ruwayan Abu Dawud da Nisa'i da Imam Tirmidhi ya yake cewa كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتاك ثم تورى ثم قام يصلي فقمت معه Bakaji yana cewa qala Auri dan Maliku yace kunta ma Rasulullahi na kasance ina tare da wannan annabi na mu lailatan a wani dare ina ganin halin tafiya ne fasaga sai annabi ya asuwaki a farkon farkawansa sun matawara annabi ya alwala sun makama yi sallah sai ta zai ta hajjadansa fa kumtu ma'ahu ni ma sai na zai a bayansa zan bi shi fa bada'a فبدأ فاستفتح البقرة da annabi ya fara sai ya bude suratul baqara فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل eh in dai zai da ayar rahama sai ya tsaya gurin ya roki Allah Allah ya sauke rahman nan ga al'ummarsa wala yamurru bi ayati azabin illa waqafa fata'awwaza da ayar azaba sai ya tsaya ya roki Allah Allah ya sassauta azaba ga al'ummarsa sannan sai ya fice gaba thumma raka'a famakata bi qadri qiyamihi ya yi ruku ruku zai da ya kai yawan kaman ka karanta suratul baqara ya يقول- ruku ma dai mhm.
يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ka ji abin da yake faɗa su je a su rukun nasa subhana zil jabaruti tsarkakan tsarki ya tabbata ga sarki zil jabaruti mai rinjaye ai ko huwa qahiru fawqa ibadihi kenan wal malakuti shine sarki ma'abocin masarauta wal kibriya abin girmamawa al azamatu abin girma sun ثم سجد وقال مثل ذلك yi sujada masu ya faɗin misalin abin da ya faɗa a ruku'unsa ثم قرأ آل ya عمران yara ka na biyu karanta ala imrana ثم سورة sai سورة ya karanta sura yana karanta sura يفعل مثل ذلك ya yi da misalin haka masu tsawo وعن حذيفة رضي الله عنه مثله kuma labari ya zo daga Huzaifa yardan Allah ya tabbata gare ya faɗi misalin haka وقال سجد نحو من قيامه ya sujadan da annabi yake ya- tsawon sujadan ya kai tsayuwan sujadan fa ya kai tsayuwan yadda annabi yake yi Mhm.
وجلس بين السجدتين نحو منه kuma in ya zauna tsakanin sajada guda biyu kafin ya kai gohinsa shi ma misalin tsayuwan ne وقام حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة kala yayi Huzaifa ya ce da ya tayi annabi ya karanci bakara da Ali Imrana da Nisa'i da Ma'ida Mhm.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت
ummina Aisha yardan Allah ya tabbata gare ta tana cewa قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة
lailatan ko to ka ji ummina Aisha ta ce annabi ya zai a dare dai da aya ɗaya ma har gari ya waye yana in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim to yana wannan har gari ya waye da aya guda ɗaya ma Mhm.
وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه labari ya zo daga Abdullahi dan Shukair sahabi ne wanda ya sauka a birnin Basra ya riki zamanin jahiliya ma Mhm.
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي To, Allah ɗan shigar wata ran ya zo ya tada annabi yana sallan dare.
ولجوفه عزيز كعزيز Ali ya المرجل duba cikin annabi ya ɗauka murzani ya sa. A yi hawaye ne yake zuba haka sar sar sar sar sar. Ka san hawayen da haske yake zuba. Ba irin na mutane ba ne. Ya ce to annabi kuma yau murzani ya ɗaura. A wuyansa da ya ƙare kallo a ba murzani ba ne kuran hawaye ne. Sar sar sar yana zuba. Kaji. A jauzi azirin kai ka ce. Ka azirin kamar murzan ne zuba yake kurin ba tsayawa.
قال ابن أبي هالة ibn abi hala ya faɗa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان kullum annabi kaje yana sadar taɓin zuciya ya ya za a iya nema al'ummansa mafita a ranar lahira ya za a yi al'ummansa su samu sauƙi ya ya za a yi a lahira al'ummansa ya cece su irin wannan tunanin ne yasa kullum yana tare da baƙin ciki ne kai la ta zanu alama ba da gun wala ma za amma shi kullum yana tunani ya ga ya zai nema al'ummansa mafita دائم الفكرة Kullum yana cikin tunanin lamarin al'umma ba nasa ba na al'umma yake tunani ليست له راحة har ya zai koma duniya bai huta ba a duniya annabi ba hutu bai huta ba to mumini ma an ce ba hutu bari annabi fala raha ta fiya li kulli muminin dani ka gani illa man kana ya'malu amalan salihan ma sidiki wal iman to bari annabi har ya koma ga Allah ba hutu ai shi yasa ake cewa fama sai manzon Allah Mm, wani yayin yana kula da harkar makiya ta ko'ina suna bujurowa al'umma wani yayin ana nema al'umma masalaha ta harkar rayuwarsu wani yayin kuma ana duba musu al'amarinsu na lahira ya za a gyara musu wani yayin abin da za a nema musu ci wani abin kuma harkokinsu ne yau da kullum da mu'amala na auratayyarsu to yasa annabi kuma kowa ya ɗauko kan shi zai kaiwa kuma kowa da kowa duk duniya kan shi kaɗai duk duniya fa shi kaɗai to ina hutu duk duniya shi kaɗai ina hutu ko nan nake ɗan zaune a cikin nan naku aka ce iya ku ne za ku kawo min kwamfilet ɗin kwaye a ne ai kuma ka ce mutum ko sarkin hadeji ya zama kuma a sanar da mutanen garin a ce duk wanda yake da bukata fa ya je gun sarki kuma zai bayar kuma za a samu sai sai ya huta to a ce kamar girman birnin hadeja kano a ce to jama'a a yi sanarwa da mai neman abinci da wanda jarinsa ya karye da wanda ake bin sa bashi da wanda matarsa take da juna da wanda zai aurar da yansa da wanda abin da zai nema zai bashi wahala kowa ya zo gidan sarki sarki ya ce kowa ya zo a bashi yanzu a kano ka huta to ba mafa kano fa duk duniya shi kadai in shi yasa annabi ba hutu kun da lamarin yake lara ta bai huta ba annabin Allah shi yasa duk lokacin da aka tambaye ka ya fama sai ka ce fama sai manzon Allah in an ce ya sanyin hali ka ce sai manzon Allah an ce da kai ya haƙuri ka ce haƙuri sai manzon Allah haƙuri sai manzon Allah an ce ya ijidi hali ka ce sai manzon Allah ya ya karatu ka ce sai dai manzon Allah ya ilimi ka ce sai manzon duk abin da aka tambaye ka na nima sai dai annabi sai dai annabi annabi ne ne wannan abu shi ya sha fama da mutane Allah ya ba mu albarkacin sa
wa qala sallallahu alaihi wa sallam inni la astaghfiru Allah fil yawmi mi'ata marratin annabi ya ce ina neman gafara abu ne kamar sau ɗari wa ruwiya sab'ina marra wannan ya ce kamar sau saba'in wa ana wa ana ali radiyallahu anhu qal سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته
ya ce na tambaya annabi dangane da ya sannan sai yake ne ya ɗariƙan sai yake فقال المعرفة رأس مالي annabi و- sai tsaye da nali ya ce ai mu sanin Allah shi ne jarinmu eh sanin Allah shi ne jarinmu kaji abin da ya faɗa kenan mm.
والعقل أصل ديني da hankali kuma ita ce asalin ginshikin din addinin addinin sai da hankali ya za duk maganar da Allah ya faɗa wa ma zakaru sai ya ce illa ulul albab hankali shine asalin addini ya zan ba hankali sai ga addini ma ya kuma cewa mutum za ka ji mutum ya ce Allah ya ce annabi ya ce in ba hankali ko ba ya girmama annabi to kaga rayin hankali ya sa karatu bai fa'ida ba mm.
والحب أساسي je san Allah shine foundation din eh san Allah to ba wai zama yana san Allah eh mm.
وشوق مركبي mu kuma shauki shine abin hawan namu to kaga annabi shaukin Allah yake to mu kuma sai mu gama mu so Allah kuma mu dinga shaukin annabin mu mm.
وذكر الله أنيسي yace an badan Allah yake ibe mana haka ajana la ilaha إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله الله الله الله الله Allah Allah mun gode maka Eh, kaji idan muna tafiya da koyi yace zikirin lahi anisi ambadan Allah yake ibe mun haka to mu Allah ba mu koyi da haka Mhm.
وثقة كنزي Da amincewa da Allah shi ne taskar mu wai karka ba wai amincewa da mutum ba ka amince da Allah annabi ya ce shi ne taskar eh dan abin da yasa zaka amince da Allah in mutum ne zai kare ma inda kuma ayyan fadu to ma inda Allah ya fa bakin shine ta amincewa da Allah ya ce shine taskata shine kanzi taskana ayal qanatu kanzi la yafna baya karewa mhm والحزن رفيقي yawan zuciya shine abokina dan yi wannan ba ma rabuwa ma da shi mhm والعلم سلاحي ilimi ne makamin eh ba sai ne makamin inda ka rike ilimi ka samu makami yace ilimi shine makamin mu to kun ji darigan annabi fa mhm وصبر ردائي hakuri shine mayafin mu da shi muke lallaba mu lallaba da hakuri mu kwana da hakuri yasa an tambaye ka ji hakuri sai manzon Allah mhm والرضاء غنيمتي yarda da Allah shine ganimar mu eh yadda da Allah rirwanin rirwanin minallahi akbar yace wannan ita ce ganimar ta mu mhm والعجز فخري iyawa shi ne abin alfaharin sai a nuna ba za a iya ba a gajiya saboda tawari'u mm.
والزهد حرفتي gudun duniya kuma ita ce sana'a ta mu fa gudun duniya ita ce sana'ar mm.
واليقين قوتي yakinu sakankancewa ita ce karfi ita ce karfin namu mm.
والصدق شفيعي gaskiya ta take belin mu gaskiya take belin shi yasa ko zuwa kai kana malami ba fata ake ba in za a tafi da kai wani guri za a kama ka to maganar da za ka gaya almajiran ka tun yanzu ka gaya musu gane ka ce to jama'a ga an zo za a tafi da mu in an tafi da mu da gaskiya to ita za ta dawo da mu gaskiyar idan an tafi da mu da ƙarya to za ta baro mu a can haka za ka faɗa eh duk lokacin da aka yi ka in dai da gaskiya aka yi ka to kar a nemi kowa ita za ta yi belin za ta dawo da kai amma ƙarya kake aka kai ka to ita ƙaryan ta tafi za ta baro ka sai ka faɗi wannan magana kace to salamu alaikum sai ku jira in ma zuwar ita ce aya in an dawo to gaskiya ta aiki in an ji an zauna to ƙarya ce in tafiyar dan Allah ce dan annabi da gaskiya aka tafi da moto kar kowa ya mana beli ita gaskiyan ita za ta yi beli idan kuma da son zuciya muka tafi to yi kenan son zuciyar za ta baro mu a can saboda haka jama'a ku saurara mu gani mu auna matsayin mu akan bin Allah muke ko kuma ba akan gaskiya muke ba gaskiya guda ɗaya ce daga an yi ta za a tsira lokacin da ya zazzage aka kama aka tafi da ya ba gaskiya ne ba gaskiya ka taba jin yayin motsin ma zai dawo babu ai ba gaskiyan da da gaskiyan da an dawo da an dawo in ba a dawo ba su da suka kama yin zafi da Allah to amma ba gaskiya inda za ka gane ba da nasu ne ai kauna za ka yi in dai gidanka aka zo sai ka hana ko yanzu aka zo da gidana za a bi ta mota ta katanga na almajirai suka hana to ka wannan da gaskiya ba ma ta layin nan ba nan na gwamnati ne aka ce nan za mu yi hanya mafaciya ta nan to kaga ba da gaskiya ba amma layin su kwaltansu a babban birni shekaru guda sojoji sun zo sun ce za su wuce bariki tsakaninka da su ne ne ku zo ku wuce ko suka ce to ba za ku wuce ba layin nan fa nasu ne sai babban soja ya sauka ku yi wa Allah ku yi wa annabi ku musulmi ku yi wa Allah biyayya ta ishe mu ki fati min marzatillah kai wa Allah da ya ihe ka yardan Allah yi masa biyayya to yi ne dalilin da Allah zai yarda da kai wal jihadu kulli da dabiyar mu yaki yaƙi ita ce ɗabi'ar ma an saba ta kullum in an dawo daga nan aje nan an dawo daga nan aje nan annabi ya ce to ga yadda tafarkin sa yake wa qurratu aini fi salat amma sanyawar idanun mu to ba abin da zai faranta mana ido sai dai sallah wa fi hadisin akara wa samratu fuadi fi dhikrihi kaga dan idacen zuciyar mu to ambatan Allah wa gammi li ajli ummati annabi ya ce duk bakin cikin da nake ba dan kaina bane ya ce wallahi ina yi ne dan al'ummata wa shauqi ila rabbi azza wa jalla Allah ya ce shauƙi na izuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka shauƙi na yana gari sarki Allah da za mu tsaya nan tun daga manya da yawa sai a kama la ilaha illallah eh, ko kaɗan muka taɓa kuma sai mu yi addu'a uku uku ya buga uku fatiha da salatul fatiha صلاة الفاتح
Amin.